بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da godiya gare shi da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar shida ga watan rajab a shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine 25 ga watan hudu a shekara ta 2015 na lissafin da ake kira miladiya za mu tashi darasinmu na 300 ne kun? na? yawo a littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na malin ibn taimiyya darasin da muka tsaya kansa da lokacin ya ɗanyi tsawo saboda dakatawa da aka yi ba laifi mu ɗan yi baya kaɗan layi uku ko hudu sama inda muka tsaya a shafi na 179 ko sai ce wa zalika annahu laysa kullu man hasala lahu ni'amun dunyawiyatun tu'addu karamatan yakunu Allahu azza wa jalla mukriman aw mukarriman lahu biha yace ba dukkan mutumin da wata ni'ima ta duniya ta samu gare shi ake ɗaukar wannan abin a matsayin karama kuma a ɗauki cewa Allah ne girmama shi ya karrama shi ba don mutum ya samu duniya a ce ai Allah na son wani ba alamar so ba ce ba alamar karramawa ba ce don Allah ya baka duniya domin duniya Allah na baiwa mutumin kirki yana baiwa mutumin banza Allah na baiwa musulmi Allah na baiwa wanda ba musulmi ba duniya a wala kullu man qudira alaihi zalika ƙudira ne ba ƙaddara ba ma sa shi bina lilfa'ili to ƙadara ne ba ƙaddara ba ya ce haka ba kuma dukkan mutumin da aka ƙuntata masa arzikinsa don ƙudira ma'anarsa ƙuntata arziki ta zuyiƙi ya zama mutum yana cikin talauci to ba kowa aka bari a talauci ba ma'ana Allah ya zaɓi ya bar shi a matsayin talaka to ba kowa ne zai zama hakan ya zama wai kunu mahinan lahu bidalika ya zama Allah ya wulakanta shi ne da haka ba ma'ana dan kaga mutum talaka baya nufin Allah baya san sa Allah ya kaskanta shi Allah ya wulakanta shi ba wulakanci bane haka nan dan kaga mutum mai kuɗi ko mulki ko makamancin wannan yana samun sa abin yadda yake so shi ba ba alama ce ta Allah yana son shi ba wannan dai mun yi shi sai ce bal huwa subhanahu yabtali abdahu bisarra'i waddarra'i Allah subhanahu wata'ala yana jarrabar bawansa da abin farin ciki da abin bakin ciki faqad yu'ti an-ni'ama ad-dunyawiyyata liman la yuhibbuhu wala huwa karimun indahu Allah yakan baiwa yakan bada duniya ni'imomin duniya da matsayi na duniya da jin daɗin duniya da kuɗin duniya gidajen duniya mazaunin duniya motoci abin hawa ‘ya'ya mata da komai a ta fantama ana jin daɗi to Allah na ba da wannan liman la yuhibbuhu ga wanda baya so ya zama Allah ba sansa yake ba li yastadrijahu bidalika don Allah yi masa talala da hakan وقد يحمي كو يحمى منها كو يحمي منها من يحبه ويواليه Allah kuma na iya tsare wanda yake so daga wannan irin ni'imar ba zai bashi ba don me a li'alla tanqusa bidhalika martabatuhu indahu domin kada matsayin wannan mutumin ya rage darajarsa ta sauka a wurin Allah wanda dai na san mun yi shi a baya sosai inda kun fahimci abin yawa cewa Allah na iya hana mutum duniya sai bar shi cikin talauci ba don komai ba saboda Allah shi ya san gobe shi ya san jiya shi ya san me zai zo nan da shekara nawa don haka la'alla Allah subhanahu ta'ala ya san cewa in aka bai wannan mutumin duniya to darajarsa za ta ragu a gun Allah shi yasa Allah ya bar shi ba tare da duniyar ba don haka dai darasin da ke cikin wannan shine kada ka taba daukar dan ka ga mutum ba shi da duniya yana da talauci ka dauka Allah baya san shi ba alamar rashin so bane dan mutum talaka ne shi haka nan kuma dan mutum duniya ta ne masa dadi a koyaushe ka ɗauka kai suwa ne ai sun yi sa'a Allah na san su suwa ne kuma wanda Allah ya bar su ba wannan ka ɗauka Allah ba ya san shi wannan ba haka Allah yake hukuncinsa ba mun dai fahimci wannan to shine sai yake cewa li Allah tanqusa bidhalika martabatuhu indahu aw yaqa'u bisababiha fiha afima yakrahuhu minhu ko kuma dan gudun kada mutumin ya auka cikin abin da Allah yake ki a sakamakon bashi dukiyar da za'i da jin daɗin shi yasa Allah sai ɗauke ya hana shi to nan ne inda muka tsaya to sai ke cewa wa aidan kuma har yanzu dai karamatul auliya'i su karamomin waliyai labudda an ya kuna sababu ha al'imana wa taqwa dole ne ya zama sababinsu shine imani da tsoron Allah in dai za a ce wannan abin da ya faru daga wani mutum na mamaki wanda yake ta al'ada ba a saba ganinsa ba in har zai auku daga wani to in dai za a kira shi karama to lalle ya zama cewa sababinsa imani ne da tsoron Allah ma'ana ba a samun karama a wurin mutumin da ba shi da imani kuma ba tsoron Allah in ka ga wani abu ya faru na mamaki a hannun mutumin da ba mai tsoron Allah ba ba mai takawa ba baya bin dokokin Allah yana abin da ya ga dama a rayuwarsa ya saba wa Allah ya faɗi abin da ya ga dama wani ma ya zagi Allah kuma kaga wani abin mamaki ya faru gare shi to wannan sihiri ne harka ce ta shedan ba karama dai sam sam sam ba shi ba wannan abin wajibi kowa ya rike shi ya fahimce shi cewa magana karama kawai ana samun ta ne idan akwai mai in akwai tsoron Allah akwai imani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba zai yi Allah ya faɗi abu kuma ya zama ba haka ba me yace musu siffar su ita ce alladhina amanu wa kanu yattaqu haka duk mutumin da ba shi da imani baya tsoron Allah faufau ya zama cewa an ga wani abu mai suna karama tare da shi sai dai a ce an ga wani abun mamaki eh zai iya faruwa amma kuma ba karama ba ce wani abu ne da aljanu suka yi domin su ruɗe shi ko su ruɗu wanda suke tare da shi wannan mun wuce shi ba sau ɗaya ba to sai ce fama kana sababuhu al-kufra wal fusuqa wal isyan fa huwa min khawariqi a'da'illah daka duk abin da zai zama sababin sa shine kafirci da kuma fasikanci da saban Allah da keta haddin Allah to duk abin da ka gani na wannan to yana cikin abubuwan mamaki na makiya Allah kuma mun yi magana cewa Allah kan sa abubuwan mamaki a hannun makiya Allah ba dan karama ba a'a domin ko ya azabtar da wasu ko kuma ya yi istidraji ga waɗannan to wannan me yasa ya gaya mana wancan ni'imomin duniya sannan shigo mana maganar karama dan ka gane ni'imar duniya ba alama ba ce ta so daga Allah haka talauci daga Allah ya sa mutum talaka shi ma ba alama ce ta ƙiyayya Allah yana ƙin mutum ba to in ka ɗauko wannan kuma a gefen karama don ka ga mutum da abin mamaki ba lallai ya zama karama ba sai an duba me imaninsa da taƙawarsa shi zancen duniya ba ruwansa da imani da taƙawa ku gane wannan a baka duniya ka zama mai kuɗi ka zama mai mulki ba alama bace ta imani da taƙawa amma abin da ya shafi karama wannan abin da ake cewa karama ka zama kana yin wani abin mamaki ko kuma Allah ya gudanar da wani abin mamaki a hannunka to wannan sai da kara sai da imani sai da takwa an dai gane insha Allah sai ce la min karamati awliya illahi ba zai zama daga cikin karamomin waliyan Allah ba faman kanat khawariquhu la tahsulu bis salati wal qira'ati wal dhikri wa qiyamil layli wad du'a'i wa inna ma tahsulu inda shirki مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء والرقص la siyama ma'an niswatil ajanibi wal mardan wa halati khawariqihi tanqusu inda sama'il qur'an wa taqwa inda sama'i mazamiri shaytan haka ne ko fayarqusu laylan tawilan fa idza ja'at as-salatu salla qa'idan aw yanquru as-salata naqra ad-dik wa huwa yubghidu sama'a al-qur'ani wa yanfuru anhu wa yatakallafu laysa lahu fihi mahabbatun wala dhawqun wala ladhatun 'inda wajdihi wa yuhibbu sama'a al-muka'i wat-tasdiya a yanzu fa bai kawo mana jawabin ba yawa wa yajidu indahu mawajid to ga jawabin nan sai ce fa hadhihi ahwalun shaytaniyya duk abin da muka karanta din nan to yanayi ne kawai na aljanu shaydanu suke kawowa ga dan adam menene waɗannan abun da muka ji mu koma baya mun ji da larabci ko mu koma mu ji da Hausa sai ce a fama kana sababuhu almun wannan ko sai ce lamin karamati auliya'i yawa faman kanat khawariquhu duk wanda abubuwan mamakin da ake gani a hannunsa ma'ana wani abu da za a gani wanda wasu da ba su sani ba za su iya kiransa karama wani abu dai na mamaki a ce ya je maka ya yi sallah ya zo yana gaya mana ayi ɗazun nan shi sallar asuba ma a maka yi kuma yanzu ga shi misali a kun ga wannan abin mamaki to idan ya zama a la tahsulu bis salati ba saboda yawan sallar da yake wa Allah sallar dare da tsoron Allah da kusantar ubangiji shine yasa ya samu wannan abun ba alama ce ta ko harka ce suka yi da shi wasu aljanu suna daukar sa su kai shi saboda kai a rudi mutane da magoya bayan sa to wannan yanayin sa da to shine shi gaba yake cewa wal qira'ati wannan abun nasa ya zama ba ta hanyar karatun alqur'ani ya same shi ba ma'ana ba tsoron Allah bane ya samu ta hanyar karanta alqur'ani wa zikiri da kuma zikirin Allah wa qiyamil layli da tsayuwar dare wa du'a'i da addu'a ga Allah wa inna ma tahsulu inda ash-shirki amma abun nasa yana samuwa ne yayin shirka ma'ana idan yayin shirka ya je a kai shi gun wasu bokaye bokayen nan su hada shi da aljanu aljanun su ce ga abin da suke so a yi a yanka kaza a ɗauki dabba a tona rami a sa ta da ranta a samu wasu kaji a yi musu menene duk irin waɗannan abubuwa ɗin dan an ga abun mamaki ya zo ya samu a hannun wani sakamakon wannan shirkar da yake yi a yankawa aljanu a zubar da jini domin su muna ji wannan ko yace in wannan nasa haka yake kasancewa misal du'a'il mayyit kamar misalin roƙon mamata mutum ya je makabarta ya roƙi mutumin da ya mutu yawa ne kai mun kaza yawa ne kai mun kaza wal ghaibi da wanda baya nan mutum baya nan ba abin da zai iya maka ka ce ya shehuwa ne taimaka mana wannan shirka ce kuma fita ce daga addinin musulunci mutumin da baya nan ko ya mutu ka ce ya zo ya cece ka yi ma wani abu wannan barin Allah ne Allah shine alhayyu alladhi la yamutu shine wajibi kowanne mutum ya roƙe shi in ya shiga tashin hankali in ya shiga damuwa in yana son taimako amma mutumin da ba zai iya taimaka maka ba shi ma yana can ba a san halin ma da yake ciki ba kai kuma kana roƙonsa to kai hasara duniya kuma da lahira Allah sauki a au bil fisqi ko ya zama abun mamakin nasa na faruwa ne ta hanyar fasikanci wal isyani da saban Allah wa aklil muharramati da cin haram a kunsa haram a ciki kumu kumu kullun rayuwa kenan a ci abin da ba haram ba halal ba yace kal hayyati kaman cin macizai da kaji kawai ana cewa mutu duk daɗin nan da Allah ba mu a duniya ga dabbobi ga abubuwan da Allah halitta kawai a ce mutum ya tafi yana neman maciji yana ci ai ka san akwai matsala ko wazzanabiri da kuma zanzaro kwaro wannan zanzaro mai kalan nan baki da yalo yawwa mai tashi yana dan yana gida haka kamar gidan rina an san shi dai yawwa da zirna ko ai akwai su iri iri ko to makamancin waɗannan kaga mutum ya kama wannan yana ci ai kaga idan ba wani aljani ne ya sa shi ba ba dai maganar daɗin nama ba ko yawwa wal khanafis da buzuzu shine khanafis khanfas sunansa guda ɗaya ko khufus jam'insa shine al khanafis buzuzu dai mai tura kashi yawwa ya kudin dina shi rolin dinsa yana yawo da shi ya kai rami ya rika ci a hankali to kaga mutum ya je ya kawo mu buzuzu yana ci a waddami da kuma jini jini a ɗauki jini a sha kaga ibn taymiya kamar ya san za a zo a cultism a zamani yanzu ko yanka dan adam jinin ya fito a sa a kofi a ba mutum ya kurba saboda tsafi ana wannan ko ba yi kuma abin mamaki sai ka samu wani mai sallah ne maki wani saboda duniya ta zo duniya to Allah sauki akwai kuma wasu wanda ba ta wannan hanyar ba ana cewa yanzu wasu suna samun jini ba wani dan adam nake nufi ba jinin dabbobi wai akwai dabarar da ake masa sai ya zama kamar hanta ana sairo mutane hanta ana gutsutsurawa ana soyawa ana ba mutane wai hanta ce mun taba jin wannan bani sai jiya to ashe ana yin wannan abu la hawla wala quwwata illa billah to Allah sauki to wannan dai ba shine wanda muke zance a nan ba eh wanda ake zance a nan na na abin ne na tsafe tsafe da kuma cin dai waɗannan abubuwa na haramu domin shi kansa shan jini haramun ne al-masfu yace wa ghairihi da makamancin waɗannan minan najasati na kazanta najasa kun ga wannan ma'ana hanya ce ta abun mamaki ai ga wasu ko ma'ana in suka yi wannan abun suka je aka kai su gidan da ake buya ai waɗannan abubuwan ayi rawa a zagaye wuta ko a dauko zakara a yanka a jefa shi a cikin wutar ko ai makamantan irin waɗannan abubuwan dai kuma sai ka ga mutum ya zo yana yin wani abun mamaki ko ya kudin ƙarya a ga ya taba abu sai ya zama kudi ko ya taba wani abu dai sai ya zama wani abu daban wani akun ga abun mamaki ne to kar ka ɗauki wannan ka sa shi a layin mai karama wannan ba karama ba ce menene harka ce ta tsafi harka ce ta shirka harka ce ta bautar aljinu mun gane wannan to duk wanda nasa abun mamakin ta wannan gefen ne to gashi can zai faɗa mana jawabi a kansa shine yake cewa dai fahi ahwalun shaytaniya to sannan yace wa mithlul ghina'i hakanan kuma wani wanda abun mamakin sa baya faruwa sai ta hanyar music waƙe da kiɗa war raqs da rawa za a kai su wani wuri a jera su a yi kiɗa a yi rawa la siyama ma'an niswatil ajanibi yace musamman ma tare da mata waɗanda ba muharramansa ba shi ma mutum a ce ba abin da yake jin daɗi illa a haɗu da 'yan mata da samari ana rawa ana ke cire ni wal mardani da kuma samari marasa gemu shine mardan jam'in su ne mun san wannan idama ko yawwa saboda wannan kuma ma'ana gefen masu neman maza kenan suna son saurayi kyakkyawa mara gemu da shi suke yin wannan abu marar kyau na liwatsi da makamantansu duk wannan kazantar fa ana samun ta ne galibi gun masu irin waɗannan abubuwa ne yace wa halatu wa halatu khawariqihi tanqusu inda sama'il qur'an to ga alamar masu irin wannan halin marar kyau din na shedanin yace zaka ga cewa halin abun mamakin da yake yi abin da ake samu a wurin sa na wannan abubuwan mamaki din ko yana tashi yana yawo a sama ko yana makamancin irin waɗannan abubuwan ko yana tafiya akan ruwa duk wani ai abun mamaki ne to halinsu waɗannan mutanen su nasu da yake ba na karamar ba ne nasu wani yanayi ne da shi wanda tankusu inda sama'il ƙur'an daga an ji ƙur'ani sai wannan abin nasu ya ƙasa idan mutum matsafi ne daga harkar ƙur'ani ta zo shikenan sai harkar tsafin nasa sai ya ƙasa sai lalace domin aljanu ba sa san alƙur'ani ba sa sha'awarsu su wato waɗanda ba mumine ba a cikinsu waɗanda dai ake harkar wannan tsafe-tsafen da su suna jin alkur'ani shikenan ai mun karanta a baya da bani bin timiya yake bamu labarin wanda wani shaidanin nasa ko aljanin nasa ya ɗauke shi yana yawo da shi a sama da ya karanta ayatul kursi sai ya sake shi ya faɗo shikenan buk kila ma mutuwa yi zancen sa ya ƙare saboda me aljanin ba zai jure wa jin alkur'ani ba haka in kana tare da alkur'ani to kana nesa da aljanu kana nesa da wannan harkar shi sa babu hasara wallahi ina nana ta wannan abun ba don komai ba saboda hadarin da ke cikinsa wanda duk Allah ya baiwa alkur'ani Allah ya girmama shi kada ka bari kana da haddar alkur'ani kai alaramma ne ya zama ana masu irin wannan bukatun na tsafe-tsafe su zo suna amfani da kai ana yin tsafe-tsafe da kai gashi mutum ƙur'ani ne da shi su aljanun nan fa masu tsafe-tsafen nan ba sa son ƙur'ani ƙur'anin ne ke lalata aikinsu to ya kai kuma za ka bo ta hanyar ƙur'anin za ka samu abin da sai ka aje alƙur'anin kuma kai wani abu da ba alƙur'anin ba saboda wani ya samu wata duniya saboda kawai an ce malami malami ne Allah ya maɗauki ya kyauta Allah sauƙi yace wa taqwa inda sama'il inda sama'i mazamir shaytan wannan harkokin aljanun nasu suna ƙarfi in suka ji mazamiri shaidan sharewa shaidan busa irin ta shaidan kayan kaɗe kaɗen shaidan fayar kusu lailan tsawilan sai ka samu mutum mai irin wannan harkar cikin dare ya daɗe yana rawa yana ta tiƙa rawa ƙato da shi yana tiƙa rawa cikin dare fa'iza ja a ce salatu amma in lokacin sallah ya yi sallah ƙa'idan sai ya sallah a zaune wai ya ce wai ya gaji cikin daren farawa ya kwana yanayi amma daga an zo aikin Allah sai ce wallahi ya gaji shi saboda jikin ya mutu sallar ma a zaune zai yi wannan fa mai sallar kenan ai kun gane ne akwai wanda dama suna wani harkar gaba ɗaya sallar ma ba ruwansu da ita tunda shaidan din ko bokan zai ce a gaya wa wani ran da zai zo nan to ya tabbatar da bai sallar asuba ba shikenan kuma a ce ko a ce masa kai sati ba kai sallah ba ran da zaka zo za a baka wani magani da duniya za ta samu mulki zai zo kai ta abin da kaga dama sai a ce kar kai sallah asuba kar kai kaza kar a kusanci mata ko sai sai a ce sai karuwa ga matarka a gida sai a ce sai an je an yi zina kuma ka zo da janabarta sannan ma tsafin zai yi yanzu wannan ya za a yi a ce an hada mai san Allah a sashi a wannan layin abin zai yi ba to wannan yana zancen ma mai yin sallar ne ya kwana yana tiƙa rawa sallar asuba ta yi an ce zo a yi sallah mai zuwa masallacin ma kenan sai ce shi a zaune zai wani kuma ya ce shi a gida zai yi a zaune ba zai iya tashi ba saboda ya gaji jiya an kwana ana aiki auyan ƙoras salata na ƙarar diki ko kuma ya kwakwafa sallah irin kwakwafan zakara haka muke ce mata ko yar kwakwafe mun san irin wannan sallar ai sujada nan da nan cak cak an kare ba fatiha ba komai kamar wani mutumi da yi sallah raka a hudu a sakon hamsin da shida sakon hamsin da shida bagon shi ba wani bidiyo a facebook wani na tura wa mutane ya ɗau hotonsa gashi nan sallah ce raka a hudu kamar kurma ne ma mutum ya sallar raka a hudu a sakon hamsin ko da shida ne ko da biyu kwaf haka nan da nan ba zancen an karanta fatiha saboda kawai an rena Allah idan harkar duniya ce ko da yanzu da za a zo a kira shi a ce wani zai raba wani abu ko sarki ko gwamna ko wani dai babba a yi layi zai raba wani abun duniya ba inda zai motsa in aka ce masa in layin ma ya zama ba mu kakke ba za a fasa a kore shi zai iya awa uku kyam haka ba tare da ya bata layin ba saboda za a ba shi duniya amma ka tsaya gaban ubangiji kuma kana magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ya gaya masa in bawa yana sallah lokacin da yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai amsa masa yace bawa na ya yabe ni kana magana yana faɗa kana magana yana faɗa har akai inda zai ce duk abin da ka so ka roƙa wali abdi ma sa'ala wannan abun ba ma jinsa a jikinmu in muna sallah me dalili mutum ya rika ji cewa fa Allah ne a gabansa yake ganawa da shi to a lokacin sallah take da kima take da daraja kuma mutum zai samu ladanta idan kai wani abu Allah fa ya baka lada ladan da Allah ke bayarwa yafi duniyar gaba ɗaya da abin da ke ciki wannan duniyar dai da muke ta faɗa a kanta mai ta hayaniya a kanta lada ɗaya da Allah zai ba mutum akan wani aikin alheri ya fi ta kakaf duk abin da ke ciki da filayenta da gidajen da gine-ginen masu kyau da abin hawan da matan da 'ya'yan duka ladan Allah guda ɗaya ya fi wannan abin duka da mutum zai zo ta faɗa a kai to amma da yake shi Allah ladan nasa ba gani ake ba ai kun gane wannan mutane da yawa wani ma bai yadda ba shi sa wani har za ka yi masa magana ce to lahirar ku bari sai mun je magani kamar shi bai yadda ma akwai lahirar ba shi sa ku rika lura da alkur'ani suwa Allah ya fara yabo a cikin alkur'ani in ka jero alkur'ani dai a tsarin yadda muke da shi yanzu yadda mushaf yake bayan karatun fatiha an gama fatiha a cikin suratul baqara suwaye mutanen da Allah ya fara yabon su allazina yu'minuna bil ghaibi su ne suka fara zuwa saboda harkar musulunci tana da alaka da imani da gaibin nan in baka yi imani da gaibin nan ba to akwai abubuwa da yawa musulunci gaba ɗaya ma babu Allah gaibi ne aljanna gaibi ne wuta gaibi ne za a tsaye da kai a ma hisabi gaibi ne to ka yadda da wannan abun yana cikin manyan abubuwa shi yasa a wurare da yawa Allah madauki ke hada waɗanda suke amanu billahi sai ce me wa bil yawmil akhir ba ko ina yake haɗowa da amanu billahi ya haɗa da mala'iku da ranar ƙarshe da sau'ai da abin da mala'iku da littafai da manzanni galibi abin amana billahi wal yawmil akhir ta fi yawa saboda a nuna mana yadda da ran tashin alƙiyaman nan ba fa abin wasa bane to mu kyare wa'azin mu koma littafi yace wa huwa yubghidu sama alquran shi wannan mutumin zaka same shi yana kin karatun alqur'ani duk matsafi baya san alkur'ani duk mai zuwa gun boka zaka ga baya san alkur'ani ko da zai ce da qur'anin aka yi masa wani aikin ko bokancin to shi dai ba ruwansa da alkur'ani baya karantawa ba ruwansa da shi sai dai sa a yi masa wayan furu minhu anhu kuma yana gudu daga alkur'ani wa ya takallafuhu in yana yi din ma wanda yake yi to yana yi da wahala yana karantawa yana jin cewa ai wannan abun wahala ne da shi wannan abun naku sai ustazai kaji kaman shi ba shi a cikin wanda za su shiga aljanna ko wanda suke so baya kokarin koyan karatun alkur'anin bai iya ba kuma in yana yi yana jin wani nauyi duk mutumin da yake karanta alkur'ani kuma yana jin saurin gajiya to a ka tuhume shi akwai alamar shaidan tare da shi ko akwai wata cuta a zuciyarsa ƙur'ani ba a karanta shi a ji ba a so in dai kana karanta alkurani sai ka ji zuciyarka tana da daɗi domin babu wani zance da ya kai shi daɗi babu wani zance da ya kai shi gaskiya don haka in ka ga mutum yana karanta alkurani kuma sannan zuciyarsa baya son karatun kawai tilas yake yi to wannan zuciyarsa akwai matsala yace laysa lahu fihi mahabbatu baya son alkur'ani a zuciyarsa san alkur'anin babu wala zauqun ko ni ɗanɗanon jin daɗi wala lazzatun shine ko dai jin daɗi inda wajdihi yayin da ya samu motsin rai a wajen karatunsa ma'ana ya ji cewa ya harraka masa ya motsa masa wani abu da zai ji shine wajd mun karanta shi a baya wa yuhibbu sama' al-muka'i wa tasdiya abin da yake so shine tafi da fito ya fi son a ce ana kaɗe kaɗe ya ji sauti ya ji kiɗa didin didin din yana ta yi amma baya son alƙur'ani wa yajidu indahu mawajid kuma yana jin wannan abun motsa rai din yana taso masa kamar abin da ake ce mai shauki in yana jin irin wannan kada kadan da za a sawa wani waƙoƙin da ake cewa waƙoƙin yaban manzon Allah ai ta kida irin wanda ake na zamanin yanzu wanda bai kamata a kusantar da su zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sa yabansa da kada kade Allah baya san wannan to za ga wani zai ji alkur'ani zuciyarsa bata motsa ba ana karanta alkur'ani amma ana sa irin wannan wake-waken wasu ga wani yana hakuka yake ana samu ko ba a samu kaga mata a gida sun zauna sun sa wannan waƙoƙin da ake cewa waƙoƙin yaban annabi ga kiɗa fa duk sun cika mutane gida da kiɗa wata sai ga har hawaye za ta yi alhali an sa alkur'ani tana ji bai ko motsa ta ba to wannan duk alama ce ta cewa mutum baya tare da Allah in kana tare da Allah maganarsa ita tafi sa kuka ba kidan wani kato ba Allah kiyaye a sanin shi wajidu inda huma wajid to bayan ya faɗi duk waɗannan sai ce fa hadhihi ahwalun shaytaniyya waɗannan dukkanin su yanayi ne na shaydan na aljanu wa huwa mimman yatanawaluhu qawluhu ta'ala mai wannan abun faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe shi yana cikin waɗanda faɗin Allah da shi ake ma'ana wannan magana da zamu ji a wannan aya da shi Allah yake da Allah maɗauki yake cewa wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin Allahu akbar duba magana mai gaskiya me Allah yake cewa wa man ya'shu ya'shu nan wasu daga cikin sahabbai sun fassara da al-i'rab asalin ya'shu shine mutum ya zama yana da dindimi dindimi ai mun san dindimi da mutum baya gani sosai ciwon idan da mutum baya gani sosai shi ake ce ma dindimi to shine wa man ya'shu to ma'anarsa shine dai i'radi duk mutumin da ya juya baya baya ganin gaskiya sosai ya juya baya daga alqur'ani shine zikirin rahmani ambatan Allah alqur'ani kenan ba ruwansa da shi nuqayyib lahu shaytanan ai naj'al lahu shaytan za mu sanya masa shaydan za mu sanya masa wani aljani fa huwa lahu qarin shi aboki ne abun gwamawa ne kullum tare da shi da wannan shaidan suna tare saboda me ya juya baya ya rabu da alkur'ani ashe wannan wani abu ne tsari ne sananne duk mutumin da yake son ya zama tare da Allah to ya zama yana son alkur'ani duk mutumin da ya juya alkur'ani baya kuwa to lalle Allah zai hada shi da shaidanu nassin qur'ani ne gashi Allah ne faɗa ba wani tawili bane kun fahimci zancen ko ba fahimta ba duk mutumin da ya juya wa alkur'ani baya ba ruwansa da shi to Allah zai sanya abokinsa na yau da kullun shine aljani shedan ya ziga shi ya saba wa Allah a yi zina a shagiya a yi luwatsi a ji kaɗe-kaɗe ba sallah ba kyautata ma iyaye ba komai ba halin kirki kullun tsakaninka da mutane sai Allah tsine saboda shedan ne abokinka to Allah sauki fal qur'anu huwa zikrur rahman man yace qur'ani shine ambaton ubangiji din nan ambaton mai rahama qala allah ta'ala allah madauki yana cewa wa man a'rada an dhikri duk mutumin da ya bijile ya kauda kai daga ambatona alqur'ani kenan fa inna lahu ma'ishatan danka to yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma kuma za mu tashe shi ran tashin alkiyama a matsayin makaho ina so mu fahimci wannan aya mu tsaya akan ta ɗan kaɗan mu tambayi kanmu mutumin da ya juya wa alkur'ani baya ba ruwansa da shi me yake so a nan duniya daɗin duniya yake so ko so yake ji daɗi ya fantama ya more ya abin da yake so to sai Allah ya gaya masa za a masa sakayya da kishiyar abin da yake so duniya yake so ai ta daɗi ya manta da Allah a je a sha giya dan a manta bakin ciki wasu masu shan giya wai sirrin shan su giya shine an sha wai ana manta bakin ciki haka ne ko ko haka suke cewa idan mutum ya sha duk abin da ya dame shi talauci ya dame shi wahalar rayuwa ta dame shi ko ya yi laifi ga wani ana so a kama shi yana gudu ko makamancin wannan ko wani kasuwanci ya lalace masa kawai sai ya sha giya wai dan ya manta wannan bakin ciki hakanan mutumin da zai ko zinace-zinace da makamancin waɗannan me yake so ba so yake ji daɗin duniya ba ya abin da ya ga dama mai sata kuma me yake so wanda zai saci kuɗin jama'a shi kuma yake so so yake ya gina gida mai kyau ko mota mai kyau komai mai kyau ya ji daɗin duniya to sai Allah maɗaukaki ku duba wata hikima ta Allah sai ce duk wanda ya irin wannan abun ya juya wa Allah baya ya juya Qur'ani baya me zai faru gare shi sai sai fa inna lahu ma'ishatan bai ce hani'atan tsayibatan ba yana da rayuwa ba irin watan da yake so din ba tunda wannan din bai neme ta ta hanyar da ta dace ba sai Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa wadda take mai kunshi shine dank ya zama zuciyar ba daɗi farin cikin ba zai samu ba in ka sha giya dan ka kau da bakin ciki bakin cikin ba zai tafi ba kai rashin hankali ka zagi wanda za ka zaga kuma a shan giya mutum ya yi laifi laifi yana hawansa ba irin mutum da zai laifi yana bacci ba gushewar hankali idan mutum yana bacci a hankalinsa ya gushe da a ce irin masu abin nan da ake cewa sleepwalking in mun san muna jin ko so ana samun mutanen da suna bacci suna tafiya ko ku taɓa ji ba cuta ce ko wani abu ne dai abnormally ne dai haka a jikin mutum wanda ba haka aka saba ba mutum yana bacci zai fito ya tashi daga ya tashi da kafarsa ya bude gareji ya kunna mota ya bude ya fito da motar ya tafi ana samun masu irin wannan abu kuma ya tafi daidai Allah ne ke wannan abun ana samun masu wannan to a ka'ida a shar'ance in ya buge wani abu in ya buge wani abu ya yi wani ta'adi ko jikin bangon wani ko ya bugi motar wani agun Allah ba shi da zunubi saboda me saboda rufi alƙalamu anhu in gane wannan amma zai biya mai wannan abin da ya wata adi saboda wannan harkar dukiya ce haƙƙin ɗan adam ne in ya farka zai ce aya bacci nake sai a ce to Allah kiyaye amma za ka biya wannan haka yake a shar'ance zai biya a duniya amma zunubi a gun Allah ba shi da shi ba za a kama shi da laifin ya barnatar da dukiyar wani ba mun fahimci wannan amma da giya mutum ya sha in mutum ya sha giya sai ya zo ya kashe wani ko ya lalata ya hau mota ya bugi wani ya lalata masa to har agun Allah akwai zunubin yayi wani ta'adi kun fahimci bambancin to kaga wannan yana ya sha giya ne yana son ya ji daɗin rayuwa to bata jawo masa daɗin rayuwar ba me ya samu kuncin rayuwa ya samu don haka duk mutumin da ya bijirewa Allah ba zai ji daɗin rayuwa ba kun fahimci misalin yawwa da haka shine ma'anar wannan fa inna lahu ma'ishatan danka kada mutum ya taba tsammanin aikin sa saban Allah juyawa dokokin Allah baya ba ruwansa da Allah ba ruwansa da komai kuma ya tsammanin rayuwarsa za ta yi daɗi ba dai daɗi ba ko ka ji wani abu na jin daɗi a jiki to zuciya dai ba ta daɗi kuma wannan shi ake nufi da dama kuncin rayuwa din ba saboda kana da mallakar abubuwa ba sannan ran tashin alkiyama Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi a matsayin makaho ran tashin alkiyama qala a ran tashin alkiyaman zai ce rabbi ya ubangiji na ku ji a ranar ya tuna da ubangijinsa rabbi ya ubangiji na lima hasharta ni a'ma dan me ka tashe ni a makaho wa kad kuntu basira bayan ku a duniya na kasance ina gani ido na ƙuru-ƙuru ina ganin dama da hagu sama da ƙasa in motsa wannan daga wannan wuri in aje a nan ina ganin komai ina iya karantawa ƙala sai Allah ya ce kazalika haka lamarinka ya kasance a tatka ayatuna ayoyinmu sun zo maka an karanta ma alƙur'ani an ce ya ayyuhal ladina amanu kar ku yi kaza an karanta ma alƙur'ani ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ka ƙi abin da aka ce ka yi ka yi abin da aka ce karka yi ko a taska ayatuna fanasitaha sai ka manta da ayoyin nan ma'ana a arabta anha shine ma'anan fanasitaha ba wanda ya haddace ya manta bane ma'ana taraktaha domin annisiyan ya ce bi ma'ana tark kamar da musamman kamar da sahabbai suka fassara nisiyan da ya zo dangane da Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك اليوم تنسى أي هكذا يو تترك هكذا أي واتسيدك با الله نيمان تبا وما كان ربك نسيا الله بايا من توا معنى النسيان أقول الله الترك زي برمتو يو واتسيد شي أما أنا صفا تاوى إن أنظر فدا أنا فدي يوا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هكذا كيما أيوه tunsa za a manta da kai a yi watsi da kai yadda ka yi watsi da ƙur'ani haka yau kai ma za a yi watsi da kai wa yani yawa ya ce yani taraktal amala biha ka bar aiki da alƙur'ani qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce takaffala allah kun dai fahimci wannan ma'anar aya ko to ƙarin bayani ne ya kawo maganar ibn abbas yace ibn abbas ya ce takaffala allah Allah ya ɗauki nauyi ya ba da garanti shine manan takaffala liman a kitabahu ga duk wanda ya karanta littafin Allah duk wanda ya karanta alqur'ani wa amila bima fihi to kun ji zancen wa amila bima fihi ba kawai karanta alqur'anin ba ba wai ka zama alaran ma kawai ka haddace alqur'ani ba in baka aiki da alqur'ani ya zama matsala akan ka babba ma matsalar matsalar rashin aiki da alkur'ani ta fi ƙarfi akan wanda ma ya haddace babban abu ne Allah kiyaye liman qara'a kitabahu ga wanda ya karanta littafin Allah wa amila bima fihi kuma ya aiki da abin da ke ciki Allah ya yi masa alkawari ya ɗauki nauyi Allah ya dhilla fi duniya Allah ya ɗau masa alkawarin a duniya dai ba zai ɓata ba Allahu akbar ya ƴan uwa wannan zancen muna jin sa muna fahimta wani kamar lokacin sai ga kamar ba mu yadda ba ko ba haka bane alkawari ne Allah ya duk mutumin da ya karanta alkur'ani ya aiki da shi to ba shi ba bata ah to dama ya kana aiki da alkur'ani zaka bata Allah ne ya ce ayi kaza ka karanta kuma ka yi kaza din ai daidai kake Allah ne ya ce a bar kaza ka karanta kuma ka bar kaza kana kan hanyar daidai don haka bata dai babu a gurin mutum Allah zai shiryar da mutum fi duniya to Allah ya shiryar da mu wala yashqa fil akhirati kuma ba zai taɓe ya zama cikin ‘yan wuta baran tashin ƙiyama sun makara a hadhihi aya da ya faɗi wannan zancen shi ibnu abbas sai karanta wannan ayar cewa a wannan wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma mun fahimci wannan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai to mu je sabon fasali mun gama da wancan fasali malami ne tamiya ce faslun umumu risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila thaqalain ko da ke wannan shi da abin ibn tamiya faɗa shine fasl amma wannan sa unwanin ba daga bakin sa bane shi yasa kuga an sa shi baina kausaini ko yawa an sa bracket a cikin bracket ba magana ba shi sa topic din nan ba nasa bane wanda dai mun sha faɗa ai ko amma shi kawai yana cikin zancensa ne ce fasulun shi da maka yake ba lallai ya sa maka wani unwani ba ma'ana wancan gurin za a bar shi za a shiga wani zancen da ba to sai ce wa mimma yajibu an yi ulama daga cikin abin da wajibi ne a san shi annallaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ila jami'il insi wal jinni Allah ya aiko manzon Allah Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ne zuwa ga dukkanin ɗan adam da dukkanin aljan. Manzon Allah sallallahu Alaihi ba iya mutane aka aiko shi ba, an aiko shi zuwa ga mutane da aljanu. Falam yabqa insiyun wala jinniyun illa wajaba alaihi al'imanu bi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama wattiba'uhu. ba'uhu. babu wani mutum da ya rage babu wani aljan da ya rage sai face wajibi ne a kansa ya yi imani da muhammadu dan abdullah ya yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bi shi imani da annabi tilas ne duk mutumin da bai yadda da manzan allah ba sallallahu alaihi wasallama kafiri ne babu ko kokonto akan wani tilas ne mutum ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi in ba haka ba ba musulunci a gun mutum sannan kuma wajibi ne ya bi shi babu wani wanda zai kai ka aljanna ma'ana wanda binsa shine sababin shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda zai yaudare ka ƙarya yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyarsa ita ce hanyar shiga aljanna ka rabu da wani ka zo ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi maganarsa maganar sau mece ce wahayi ne ba gari a ciki duk abin da ya faɗa gaskiya ne shi ko wani wanda ba shi ba duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in yazo ya gaya maka magana to sai ta yi daidai da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cancanci abita idan ba ta yi daidai da tasa ba to zancen sa yi shaci fadin sa yi in ka bi shi kuma za ka yi hasara ran tashin alkiyama za ku rika tsine wa juna a gaban ubangiji wannan shine abin da za a duk wanda ya bi wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama makomarsa kenan Allah tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce fa alaihi an yusaddiqahu fima akhbara wajibi ne akan mutum mutum wajibi ne kuma akan aljan shi aljani wajibi akan sa ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin duk labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da alqur'ani wajibi mu karba mu yadda da gaske ne daga Allah annabi ya zo mana da cewa akwai tashin alkiyama wajibi mu yadda ya ce akwai azabar kabari mu yadda za a yi tambaya a kabari mu yadda imani da kaddara mu yadda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mu yadda wa yuti'ahu fi ma amara kuma ya masa da a cikin umarninsa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi dama to wajibi ka bi dama in ya ce ka bi hagu wajibi ka bi hagu kada ya ce ka bi dama wani ya zo ya ce maka a'a nan nan ake so ka bi maganar annabi ita ce maganar bi sallallahu alaihi wa sallama wa man qamat alaihi alhujjatu bi risalatihi duk mutumin da hujja ta tsayu a kansa cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falam yu'min bihi kuma bai imani da shi ba fa huwa kafiru to kafiri ne shi kun gane wannan kaidin kun ga adalci na ahalus sunna akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina ji malamin ya kawo mana mashinin ko la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wala yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa babu wani mutum daga wannan al'ummar ko ba yahude ne shi ko kirista yasma'u bi zai ji labari ne ya ji manzan Allah sallallahu alaihi cewa an aiko shi hujja ta tsayu to nan ne wannan ita yake fassara mana ana yasma'u bi din malamai suna cewa ba mujarradi sama'il khabar din bane labudda min qiyamil hujjati ku fahimci wannan yana da muhimmanci ko ba gane abin da ke nufi ba an gane hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji labari na bai ya mutu bai imani da ni ba to zai shiga wuta to malamai suka ce abin da ake nufi da sama'in shine sama'in tsayuwar hujja duk wanda hujjoji suka tabbata gare shi cewa i lalle manzon nan daga Allah yake sai ya ki imani da shi to shine wannan tabbas wuta zai tafi saboda ya ji hujja ta tabbata gare shi cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya kafirce wannan mun gane wannan amma wanda ya jin kawai ji amma kuma banda wannan bai yi bincike ba ba a tattauna ba ba a wani abu ba to alhujjatul risaliya lam taqum alaihi kun gane wannan abu hujja ta risala ba ta tsayu a kansa ba sai an tsaye da hujjar risala a kansa sannan zai zama zai zama tabbataccen kafiri Allah sa kun fahimci wannan zance amma dama idan dai har bai yi imani da manzon Allah bin sallallahu alaihi wa sallama dama a matsayin me yake a matsayin kafiri yawwa musamman ya taba ji Allah ya aiko manzanni daga cikin manzannin nan ga na karshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya ki yadda to lalle ya zama cikin kafiri tare da cewa dalilin tabbatar da haka ya bayyana gare shi ya bayyana ba wai lalle sai ya zama ya karɓa ba ma'ana ya bayyana cewa ga dalili dai cewa manzon Allah manzo ne daga Allah to idan mutum ya ki yadda da wannan ya kafirta to lalle dan wuta ne shi Allah madauki ya tsare mu don haka wajibi mutum ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mafarkin da mutum zai yi ya tsammanin zai shiga aljanna ba tare da ya yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ƙarya akai masa dole ne sai an yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sawa'un kana insiyan aw jinniya ko ɗan adam ne shi ko kuma aljanne shi ya ce wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam mabu'uthun ila thaqalaini shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne fa zuwa ga wannan nau'i biyu ko jinsi biyu jinsin ɗan adam da jinsin aljan bittifaqil muslimin babu wani musulmi a cikin malamai da ya saba wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi har zuwa aljanu wa qad istama'atil jinnu alqur'ana kuma aljanu sun ji alqur'ani wa wallau ila qaumihim munzirin kuma suka juya suka koma zuwa ga mutanensu suna masu gargadi lamma kana sallallahu alaihi wasallama yusalli bi ashabihi bi batni nakhla lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ta'if mun karanta asira ko akwai wani wuri ana ce masa nakhla annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya nan yana sallah yana sallah sallar asuba al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi akan wannan cewa sallar asubahi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana karanta alqur'ani a lamma raja'a min at-ta'if yawa wa akhbarahu Allah bidhalika Allah ya bashi labarin cewa aljanu sun saurari alqur'anin da yake karantawa a sallarsa wannan yana nuna mana karanta alqur'ani musamman sallar asubahi cewa mala'iku da ma suna halatta kowace sallah to musamman sallar da ake karatu a bayyane ana son karatu ya fita yadda ya kamata mai sauraro na saurarensa yana fahimta yana ƙara mutum imani da nutsuwa gashi har aljanu sun ji ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya ce kai ku zo ku zauna ai muku wa'azi ba a'a sallah ake sai suka ji karatun kuma ya shiga jikinsu ya ratsa su har suka juya baya suka koma suna masu wa'azi aha suna wa'azi ga mutanensu shi da Allah madauki ba mu labari bi qaulihi وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن yayin da muka juyo da aljanu zuwa gare ka asalin yadda bukhari ya roto hadithin da lokaci ya abin nan a lokacin da aljanu da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aljanu suka saba ji su hau sama suna sato magana sai ya gagara ya zama idan suka yi sama ana harbo su da wuta da taurari ana koro su suna saukowa suna kasa zuwa sama gwargwadon inda za su iya jin wani abu da ake na wahayi su sato shi ne sai suka dawo suke gaya wa manyansu manyan suke cewa me ya faru ne kwanan nan ba ma jin komai na labarin sama sai manyan suka turo ƙananan su su je su zagaya su bangon duniya ko ina su zagaya an san zuwa bangon duniya a gurin aljani ba wani wahala bane yanzu nan zai nan ya je ya dawo ko kala ifritu min kamar ka tashi ne nan ka je a cikin unguwar nan kawai ka je gidan wani ka gaishe shi ka dawo haka suke yace su je su binciko me ya faru ne to shine suna tafiya sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai suka ji qur'ani shine suka dawo suka faɗa suka ce a'a wannan wanda ake saukarwa wannan alqur'ani shine annabin nan na ƙarshe saukarsa ce ta sa aka kore mana ba ma jin wancan abin da muke sata na ilimi shine sai suka ce ato ku koma ku saurare shi suka koma suka saurare shi kuma suka zo suna wa'azi ga mutane aka fara wa'azi a tsakanin aljanu ana ilmantarwa shirka a daina saban Allah a daina a zo a bi Allah daga jin qur'anin nan wannan ke nuna maka wallahi dan adam taurin kansa kuma yana da yawa ko ba haka bane dan adam shi fa ya san da shi ake bal shi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sallah kuma ga sauran limamai suna yi wa mutane sallah ana jin qur'ani ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ya ayyuhal ladina amanu ku bar kaza amma sai kaga mutane sun bari sun ki nan kuma ga aljanu ba su aka kira ba jin qur'anin suka yi amma tunda sun san Allah ya dora musu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dauki wannan qur'anin a isakon suka yadda da shi suka tafi suna wa'azi a cikin mutanen su daga jin qur'ani Allah dai ya taimake mu wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn ko mu tsaya akanta saboda lokaci ko yawa ma sake dawa mu yi magana akan wannan ayar darasin mu na gaba saboda lokaci ya kure insha Allah Allah ya kara mana yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cikin mabiyansa ran tashin alkiyama Allah ya sa mu samu cetonsa Allah ya sa kuma muna cikin waɗanda zai buɗe ƙofar aljanna sai ku biyo ni mu shiga Allah sa mu ciki Allah gafarta mana zunubanmu Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya sare mana duk abin da ya kuntata Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu dukkan abin da zai daga mana hankali Allah tsare shi waɗanda suka karkace ba su gane gaskiya ba Allah ya fahimtar da su Allah ya haɗa zukatanmu akan gaskiya gaskiyar nan ko ita ce ta Qur'ani da ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك